الأصلب ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أساد المجاهدين اللهم سدد جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركة مديو تكن درسمو نا النهج الحديث فيما يجب على المقدم والمريد لمولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه آه منا تكين واتو فقه الطريقة التجانية إن زام تاشي أكن واتو رد الصواحب Maulana a darasinmu da muka tsaya ya yi bayani a ƙarshe cewa aurad na ɗariƙar tijaniya shine lazimi guda biyu da wazifa da zikirin juma'a waɗannan su ne ɗariƙar tijaniya kuma dole ne mutum ya haɗa su ba zai yi mutum a ce mishi ba tijjani idan yana yin zikirin juma'a ba hakanan ba zai a sha mutum ba tijja ne don yanayin lazimi kaɗai ba ko da an ba shi su saboda sai ya haɗa guda ukun nan da sharuɗoɗinsu da kuma wato arkan nasu sai a ɗauke shi ba tijja ne don da yawa suna karanta lazimi da zikirin juma'a ba sa yin wazifa wai saboda sun ji kullum sai kayi a jam'i don haka ba zai yi ka zama ba tijjani sai ka haɗa waɗannan abu uku yin wazifa a jam'i ai mutum musulmi shi kan kullum dama guzuri yake nema duk wani aikin alheri da zai kusantar da shi da Allah ya dace mutum yana kai neman duniya wannan ita guzuri ne na lahira amma ba wai ita ake nema ba don haka yin lazimi a jam'i kullum ba zai zama wani abu mai nauyi ba tun daga shi hamsu salawat namu dukkansu muna yin su a jam'i ne don haka mutum yana sa kira shi da tijjani sai ya haɗa ukun nan da shi ne maulana radiyallahu anhu ya fara magana a kan lazimi wanda shi ana yin sa da safe da yamma ya ce wirdu sabahi wa wirdul masai lazimin safe da kuma lazimin yamma yace ba'da niyyati tata'awwadu bayan wato kai niyyan yin lazimi zakai a'udhu wa taqra'u fatihatal kitabi ma'a basmalatiha zaka karanta fatihatul kitabi amma tare da bismillah kamar yadda muka karanta a cikin al-yaqut fil farida cewa shi tijani yana ganin shi basmala wajibi ne tare da fatiha wannan ka rufe shi ko wajibi ne don a cikin mazhaban malikiya akwai wanda suke kan wannan ra'ayi shi ma yana kan wannan idan mutum ya zo karanta fatihatul kitab ya qara'u ma'a al-basmala thumma taqulu astaghfirullah mi'ata marratin sai ko mutum ya istighfari وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة sai kuma ka yi salatin annabi kafa ɗari tabbibat bi ayyi sigatin shita da kowanne siga kaso na salati wa afdaluha salatu al-fatih mafi fitin wato salati shine salatul fatih wa lafzuha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم وأن يشيني صلاة الفاتح أنا سمتين إن زي لازم يسا تويدئتا أما إن يدوني صلاة ما ياي إيه وإلا فهذه الصيغة أفضل عند أهل طريقتنا وهي إنكم بصلاة الفاتح بكودا وأن الصيغة yayi to yana da kyau a jin tijjana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wannan ma bayan sa sai la ilaha illa Allah mi'ata marratin la ilaha illa Allah dari hadha huwa al-wird sabahan wa masa'an shine lazimi wato safi da yamma wala yufarraqu bainahuma illa fi niyyati faqat ba a rabe tsakanin su kawai sai dai a niyya ne fa innaka fil awwali taqsudu wadda sabahi a farko zaka yi niyyan wato lazimin safi wa fi thani wadda masa nabi kuma zaka yi niyyan lazimin yamma amma wala yujzi'u al qasdu ila mutlaqi dhikri nufin kawai zikiri a sake ba tare da yin niyyar lazimi ba zai ishe ba bal labudda min ta'yin al-wird al-maqsud zikruhu dole a ayyana wirdi da ake son ambaton shi din to wannan shine lazimi da za a rike a ita salatul fatihi an ce ta fi kowanne salati saboda salati ne wanda ana yin sa da dai gurgudun daraja ta annabi shine sirrin shi ne in ka ce haqqa qadrihi wa miqdaril azim Allah wa annabi salati gurgudan wato darajarsa da girman sa to kai wannan salati ai da girma take duk falalar da ake faɗa a kanta ai falala ne amma iyakar ta din ba zai faɗu ba tunda an ce qadri haqqa qadrihi wa miqdaril azim shi yasa za ta zama babu kamar ta amma wanda ya fita a bakin annabi as-salatu ibrahimiyya babu kamar shi a cikin salati duka saboda shine ya fita a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kusan abu tawqifi ne amma umuma in kace salatai to babu kamar salatul fati saboda wannan sirrin da ta kunsa haqqa qadrihi wa miqdaril azim ma'ananta ya ubangiji kai salati a bisa shugaban mu al-fatih lima ughliq akwai wasu mutane masu izgilanci wai da aka ce al-fatih suna yi izgilanci sai salatul fati saboda izgilanci daga salatul fati to a kaddara ma baka yarda da salatul fati al-fatihu bai sunaye ne daga cikin sunan annabi ka je ka bincika annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa al-fatih to kuma duk wani mutum wanda ya izgilanci da sunan annabi to faridda shi in ko bai yarda ba in ya zo mutuwa zai ga makomansa dan duk wanda ya taba annabi dama batun imanin sa wannan babu ya rushe duka duk wanda ya taba Allah imanin sa tun daga wato tikewar sa har karshen sa sai ya dawo babu a tashe saboda haka mutum ya kiyaye in ba bai da salatul fatihi ya tsaya amma uhadhiruka an tastahzi'a bi salatil fatihi ko kuma kai istihza'i da al-fatih sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya bude lima ugulika abinda aka rufe an ce tunda Allah ya halitta to annaba ba ta yanke a cikin al'ummatai ba amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a rufe annabtaka to amma mu an bude mana wato babi ne na wilaya wanda duniyar nan ba ta zama idan babu kudubi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to ba ta ba ta wofanta daga annabi kowanne zamani sai an samu annabi ba zai ba dole bane zan mursali tsakanin wani mursali da mursali aka iya samun annaba dubu ɗari ma saboda ba zai yi taɓa yiwa in dai kuma ranar da ba a samu wato wani annabi ba da annabi yanzu in dai ba a samu kudubi a doron ƙasar nan ba to kiyama ne za ta tashi wannan haka Allah ya ajiye abu ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ko to waɗannan rijalai da Allah ya ajiye a cikin al'umman annabi masu jaddada addini ba sa gushewa inna Allah ya ba'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amrajiha ko man yujaddidu laha dinaha dan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hawarishi annabtaka la nabiyya ba'dahu to ya bude kuma bab na kubbaniya wanda sai da Fatima ita ce farko wanda ta hau kubbaniya wasu suna ganin sayyidina Abubakar to amma al-kubbaniyya al-uzma ita ce wanda a musala na sufiya suke kiranta al-ghawth wanda dukkan waliyan zamanin nan su suna karkashin wannan mutumi wanda shine kamar taimakon su ne wanda in babu shi ba zai yi su tsaya a matsayinsu ba wa inda hishal aqbabu fi kulli mashhad bi mashhad ayn dhati huttu marakiza to shi ne yake duk tajalli da yake zubo musu daga hadratul haqqi to shi ne kuma zai karbi wannan tajalli sai hasken ya rabu wato sai sai su su karba wannan haske kowa kuma sai samu gwargwadon wato ƙarfin da Allah ya sa masa wama zarratun illa wa fazat bi qismati babu wata ƙwayar zarra sai ta rabuta da wani kaso na arzikin Allah tabaraka wa ta'ala kamar da haka ya samar da ita kuma haka zai rayar da ita kuma ilal abadi to wannan shine matsayi na al-qubbaniyal uzma to sai kuma asbabu za su biyo ƙasa sai kuma a zo a samu autadu a zo a samu abdalu akwai hadisi ma imam suyuti ya kawo shi a cikin littafin shi kuma maulana ma ina ji ya rubuta akan wannan hadisi kuma shekh ibrahim ya ma ya kashi a cikin tafsirin sai malamai da yawa sun kawo wannan hadisi a cikin kashifin ilbasi ma akwai wannan hadisi to ƙasa ba ta wofanta daga waɗannan mazaje in ko ba haka ba zai zama duniyan da ta rushe ba a taɓa yin mace ta zama wato ta hau alƙubbaniyar uzma banda ita sai da fatima alaihi salam shehu ibrahim din da ya kawo wannan a cikin kashifin ilbasi wanda su mata suna da lokutan da suke zama ba sa ibada to kuma in babu wannan ibadan makamin ba zai zauna ba to duniyar sai ta rushe aiko da saboda haka amma ita Allah ya keɓance ta wannan abin duk babu tare da ita ita ta bahira saboda haka ka rike wannan makami to wannan shine abin da annabi ya bude wa al'ummarsa ko mutum kare mamakin wannan tunda al'ummatan da suka gabata an aje musu annabawa dubbai wanda cikin su in ka dunkule da annabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan babu gami to ya kake tunanin al'umman annabi wanda al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da kuma annabi Nuhu sune ulul azmi babu kamar su sai ka zo ka biyo da sauran wato manzanni da annabawa sai kuma ka zo ka biyo da mala'iku goma nan ko bayan su kuma sai ka zo ka biyo da su sai na Abubakar bayan su kuma sai ka zo ka biyo da sahabban annabi ma duka babu kamar su idan ka gama wannan to ba taba al'umma irin ta annabi ba dukkan al'ummatai da suka gabata babu kamar al'umma annabi tunda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas inda zaka fahimta kenan ɗaya daga cikin al'umma annabi inda aka dauki misali waɗannan mutane da suka gabata da mala'iku ma suke magana da su bai kai su ba tunda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda haka girman al'umman nan girman bai wanda Allah ya aje mata annabtaka kam an dunkule ta cikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma baya bayan da Allah ya sa a cikin al'umman nan to bai kai al'ummatai da suka gabata ba saboda zaka gani annabawa sun zo sun rike al'umma ne a ciki an samu annabi wanda ma ba shi da mutum guda daya amma a cikin al'umma annabi malami guda ɗaya sai ga miliyoyin mutane a ƙarƙashin sa eh al'ulama'u warasatu al'ambiya. To don haka wannan ƙofa ta kiyaye addinin Allah da Allah sallallahu Alaihi wasallam ya buɗe wa al'ummata saɓanin annaba da suka gabata shi ne alfatihi lima ogulika. Walhatimi lima sabaka shi ne wanda ya rufe abin da ya gabata dukkan manzanci da annabtaka annabi ya rufe ta. Nasiril haƙƙi bil haƙƙi shi ne wanda yake taimakon Allah kuma da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yaƙi bayan yaƙi kaɗai da yaƙi kusan ɗari ne. Bayan hidimar da ya na addini wanda rayuwarsa duka ta tafi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to wannan ba a taɓa wani a cikin annabawa da rayuwarsa ya hidimar Allah wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine nasiri alhaqqi bil haqqi wal hadi kuma shine mai shiryarwa ila siratikal mustaqim hanyarka shine addinin musulunci wanda shine al mustaqimi kamar yadda ya zo a qur'ani wa ala alihi haka nan Allah ya salati wato ga dangin annabi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon darajarsa da kuma girmansa mai girma wannan shine salati idan aka kula salati tana da wani sirri amma sai wanda ya san sirrin salatai zai iya sanin wannan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy kaga an ce yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku ba sa yi wa annabi taslimi sai dai salati saboda an ce mutum ya yi taslimi yana neman wai amintar da shi daga wani abu ne to kaga Allah kuma baya canjawa mala'iku ba sa canjawa daga wani hali zuwa hali balle su nemi aminci ko saboda haka su salati ko suke amma mu ko mutane muna muna canjawa inda na ahwal tsari'a min marad wa sihha wa khawf wa amn da sauran abubuwa dai to kayan muna neman aminci kullum shi yasa zamu ce sallimu wa sallim to saboda haka an ce Imam Ali yana koyar da wannan salati wanda shine yazo ya dahiyal madhuwati kamar yadda yake koyarwa Fatiha idan ka je ka duba kitabu Shifa'i za ka same ta a cikin Dalailul Khairat za ka same ta Maulana ya magana a ciki akan ta an tambaye shi bayan nan kuma idan ka je ka duba tafsir na ibnu kasir a ƙarƙashin inna allaha malaikatu yusalluna an kawo amma wasu sun ce wani din an gogoge su yanzu saboda haka salatin da an faɗa muhammadul bakri ya yi halwa na shekara talatin da shida ya shige fita ya shige fita allah ya nuna masa salati wanda babu irin sai bauta allah da shi ya samu kusanci da annabi allah ya nuna masa wannan salati ne ana rubuta masa ita a jikin bango wannan kuma ba zai sa ka ce mishi an masa wahayi ba wannan ana kiransa ilhama ne wanda kuma wannan abun muttafaqun alaihi ne a babil karama kuma sai da maryam daga aljanna ake kawo mata abu duniya asaf bin barkhaya daga yaman an dauko masa gadon sai da bilqis a cikin iftar ido an kawo masa shi ina wato sham to kaga wannan la yaj'alu haula an yakunu anbiya'a kamar yadda suke ta to tunda ya ga salatul fati ana rubuta ta ayya zan ba ne mutum yana abu da kanshi ko karafa ne a cikin wato an wannan da ya da ba a isa daga su mala'ika ta abu ba sun ga mala'iku ni ban na ta su a kusa da kobe yana kan Qur'ani mala'ika ya sauko shi kansa da gefen jikin suna jan sun kare a kan su sai ta tsaya ta gare ya a ce a cikin da suka sauko da ka tsaya a cikin da kowa da kowa ya gan su ba mutum da aka aski ta kai sai ku yi aski ta mutum ne ta bi su amma da mutum ba da su ke son a gaishe ga shi a bi ta hanzar da ya fi ta dubuna in zikir wa alal halakin da su nuna zikir da aka hakkun bakin ko da ma'aikiya a da hannu da ku a shi ne ɗan mutum yana shida Allah ya kofi shi mala'ika ta hanyar ga shi wanda ya kai mutum ɗari zai ji Allah ya tsoro malaiku suka yi jima da kaji sa. Don su duka ba su annabi ba, annabi su ne Allah ya kaji masa. Saboda haka Allah ya maka ba su kuna abu, ka kansa, wannan karama ake gaba shi. Kuma kai karama tana ta alhakan. kusanci ga Allah ya yaye maka wani abu da yake wannan duniyar mai sauki ne har ma na lahirin duka mai sauki ne da babin karama to shi Muhammad bakri ya samu wannan salati ne ta wannan hanyar wanda ta babin karama ne kuma shi Ahmad Tijani shi kuma Annabi ya ce masa wannan salati ga sirrinta ta kunshi asiru wato isu al-ismul azam dan haka idan mutum zai yi ta to tun daga farkon rayuwarsa har ya kare idan ibada zai yi ko kuma dukkan halittun Allah suna ibada idan aka dunkule ladan wannan ibadan mutum ya salatul fati guda ɗaya wallahi ya fi salada saboda ka ce haka kadiri wa mugdari azim daraja annabi malam ga ya mu iyakanta girman sa ina ne iyakansa saboda haka mutum in zai yi lazimin sa wanda ya san neman kusanci to ya salatul fati dan wannan shehu ibn baba ya faɗa shi yana mamakin mutum da ya san falalar salatul fati zai lazimi ko ya lazimi da salati gajere ko salati ma ba salatin fati guda ɗaya ladansa zai iya sa dukkan dangi ma aljanna ladansa guda ɗaya ba zai yusqil al'umma jami'a saboda haka al'umman annabi da an cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan abun magana ce babba wanda da wuya ka samu dan al'umman annabi a wuta saboda asalinka babu mutum a cikin al'umman annabi da ya rayu bai taɓa annabi salati ba to dan Allah dan annabi mutum da ya samu yawa annabi salati guda ɗaya a rayuwarsa ma bai taɓa yin komai ba sai ita in an ajiye sikelin ta malam eh ai abun babba ne aiko to mu ba ma ganin cewa akwai wani wanda zai ma shiga wuta insha Allah duk sahu aljanna annabi sai sahu 112 120 ne Dari da ishirin ya ce kuma tamanin duk safin al'ummar shi ne wannan sauran kuma aljanu da mutane ne su suke arba'in ɗin ko to saboda haka insha Allah aljani ya tkulun aljanna insha Allah birahmaniyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu muwafaka to wannan shine fassarar salatul fatih sai kuma alwazifatu alyawmiyatu bayan lazimi guda biyun nan sai kuma shi alwazifa shi kuma ba'da ta'awudh wal basmalati wal fatihati faqat yace tashra'u fiha zaka fara cikin ta bayan kai a'udhu da bismillah da fatiha shine zaka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wannan sigan an ce mutum ko a yaƙi ya gudo wanda ya daga cikin akbarul kaba'ir ma ba kaba'iru bane min akbaril kaba'ir ko to mutum in yayi wannan ma Allah zai gafarta masa zunubansa to kaga zaka yi wannan istighfarin 30 kenan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum akwai masu cewa alhayy alqayyum shi ma wannan ba laifi bane saboda zaka yi cewa astaghfirullah alazim alhayy alqayyum la ilaha allazi la ilaha illa huwa kenan zai fi ko أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو magana ta haɗu ai idan kuma ka yanke sai ka ce astaghfirullah alazim waye ne allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shi kenan shi ma yayi daidai eh in ka ji wani ya karkace kai kuskure kai kuskure kai gyara amala duka guda biyu zai dauka eh mutane ne ba su karanta lirabi ai 30 marratan sai kuma wa salatul fatihi 50 sai salatul fatihi kafa 50 idan kai wannan sai thumma akhiru al-yaqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sai kai wannan kaga ko wannan ashe ka zauna kai wazifa kace salamun alal mursalin duk annaba kai musu salati manzannin Allah wannan ladan shi an ladan shi an ga maka iyakan sa mana wallahi tsariqan tijaniya ba karamin aiki bane a ciki eh wanda ko guda barra ɗaya aka ce ka zauna kai wannan ladansa ba ƙarami ba ne balle a ce alal istimrar kullum za ka yi shi ce a wi eh Allahumma sabbitna alaiha thumma la ilaha illallah sai kuma la ilaha illallah ita kuma la ilaha illallah an ce la tatruku dhanban wala yasbiqu amal idan mutum zai ce shi dan sunna ne dan sunna ne ta gemu sai ta dangale wannan sa an ji amma in ka ce la ilaha illallah daya shi wannan sunnolin da ya na ɗaura rayuwarsa kafisa amma ba mu ce ba daidai ba ne kuma malam a rayar sunnolin annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyen annabi ne shi ma ko daga cikin soyayyen annabi bin sunnan shi aiko saboda haka Allah ya ƙara sabaci amma idan mutum ya faɗi la ilaha illallah guda ɗaya to ya fi duk wani aikin da za ka yi afdalu ma qultuhu afdalu kalima al kalima tayyiba mun karanta a cikin kashiful ilbas suna kala kala kala shubra ya kawo ta suna ba iyaka ko don saboda haka dukkan musulunci an sa shi a cikin wannan la ilaha illallah sai na a Musa ya ce yana son Allah ya keɓance shi da wani zikiri ko ya ce to ya ringa faɗan ya ce kowa fa yana faɗan la ilaha illallah Allah ya ce kai ka san la ilaha illallah ya ce idan za a ɗauko sama ta ɗaya har ta bakwai ƙasa ta ɗaya da abin da yake cikin su duka an sa su a ma'aunin sikeli an ajiye la ilaha illallah guda ɗaya sai tsarin jayir shine mutum in dai ya musulunta bai taɓa wani aikin alheri ba musuluncin sa ne da ya shigo la ilaha illallah sa ne kawai take nan to ran kiyama idan aka ka zunuban nashi duka annabi ya ce za a kashi a cikin wato fayil fayil 99 za a je su sai Allah ya ce ai to ni kuma yau ba zai maka ko rashin gaskiya ba ai kana da aje a gurina sai Allah menene na taba ka sai ce a sai a dauko dan wani kati shine tiketin musulunci sako la ilaha illallah sai ajiye masa wannan musuluncin nan shi kawai sai rinjaye aiki sai shiga aljanna saboda haka faɗan la ilaha illallah ba karamin lada yake da shi ba eh kaga shi ko mutujjane a nan kenan kullun zai yi ɗari ɗari ɗari a can gashi ɗari ɗari idan ka zo ka haɗa kullum malam kana da la ilaha illallah ɗari biyu alal aƙal kenan balle dama tijjana ba ma raguwa da sharbi wani zai yi miliyan ɗaya wani miliyan nawa wani kullum haka ne ake aiki ko to ka ji ayi thumma sayyiduna muhammadur rasulullahi alaihi salamullahi da wannan kuma zai rufe wannan la ilaha illallah zai yi tamarra ɗaya eh sayyiduna muhammadun rasulullahi alaihi salamu ma alal ibtida'i ke karanta shi yadda duk wannan ba laifi bane thumma jawharatul kamali sai kuma yazo ya karanta jawhara isnati asharata marratan wato kafa 100 kafa 12 shine zai rufe da ita ita kuma wa lafzuha allahumma salli wa sallim ala aini rahmati ar-rabbaniyati annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato mabubbugar rahmar Allah kai ba ba ba mabubbugar rahman Allah ai shine hakikar rahman ma zatur rahmati ko ainur rahmati shine wato idaniya ainu din anan ma'anansa wato wannan ne mabubbuga ne wanda kamar ka iya fassara shi yambu'u ko fajjarna al-ardu uyunan fantaqa al-ma fajjarna al-ardu uyunan to kaga wannan ko kuma fihi ma ainani tajriyani to ainu din anan ya zo da ma'anan mabubbugar rahmar Allah in dai Allah zai kwaranyo su rahmarsa sai ta bisa zakin annabi tunda Allah ya so halittarsa ilal abadi in dai baiwa ce Allah zai kwaranyo ta to tafiyid ala zatihi sallallahu alaihi wasallam fa idza fadat min zatihi to min hunaka tatafarraqu ala ala al mawjudat to annabi sallallahu alaihi wasallama shine mabubbugar wannan rahma والياقوت في المتحققة يسي الله كي صلاتي غا لؤلؤ واتو النبي صلى الله عليه وسلم وان ديا تبتو دا دكا ولي أبونا الله باون الله النبي صلى الله عليه وسلم لي يتي وانا منين شبرا يتي هو الأبد حقا والأنام إيه عبيده هو الأبد حقا شيني باوان الله شكيكي sauran kuma bayansa ne saboda hum wajadu kulla shay'in minhu fahum abidu ana abdu man allamani harfan wahidan aka fada ko to inda aka ce maka wannan abu da Allah yake son halitta su samu a game da shi misali kenan kamar a ce Allah mai hakuri ne to Allah yana son mu koyi da wannan ko Allah mai rahama ne ko kuma Allah mai kyauta ne ko Allah mai ilimi ne to waɗannan sifofi na zatin Allah to babu halittar da ta ɗauki haƙiƙarsu yadda take kacokan ɗinsu banda zatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine almutahaqqiqatu bi annaha bi ma'ana tahaqqaqat bi kulli bi kulli tajalliyat al-asma wa sifat lam tatruk dharratan min hadhihi al-haqa'iq tahaqqaqat ذاته صلى الله عليه وسلم بكل ما يريد الله تبارك وتعالى به الخلق to babu wanda ya samu wannan shi yasa Allah in yana ki masa kirari shi kaje da shi abdu abdu ko subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala ala abdihi ko alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi wa to annahu lamma qama abdullahi saboda haka kirari wannan Allah yake masa da abdu abdu ko idza qulta abdullahi sayyidu khalqi ai ka gaba yaban annabi an kace masa bawan Allah ko bawa ne na Allah alhamdulillah to saboda haka wannan shine wal yaquta fi al mutahaqqiqati lulu ce wato da ta tabbata da dukkan wani abu dake tare da zatin Allah kuma abun very simple ne idan Allah ya nufe ka da wannan abun saboda in ya maka tajalli ya haska wannan zuciyar naka da wannan abun khalas tahaqqaqta bi kulli shay an fahimta ai to wannan shine ma'anan wal yaquta fil mutahaqqiqati amma afwan ita jauhara wato ba ta fassarwa da haka kowa gwargwadon ilimin sa yake fassara an koye ne abubuwa da yawa da suka shafi akwai wani yana wa in Ahmad Tijani in kare da ya ji salatin jauhara yake kai yace wannan salatin babu wanda ya isa Allah ya bashi in ba mutumin Allah ba malan ka zauna ka kaga salati guda ɗaya ko shi amadu tijani ya karɓe ta daga halarar annabi mubasharatan na ita kuma sirrin da take kunshe da shi salatul fatihi ita tana da sada'uf ne imana idan kai salatul fatihi marra daya to ladan da za a baka in kai ta marra biyu za a rubanya maka har da ladan baya idan kai lada in kai salatul fatihi miliyan ɗaya to marran ka nan miliyan ɗin sai an ruba ladan da saura tun daga na ɗaya har ka zo kan wannan miliyan ɗin sai an rubanya a baka to da ita ne tafi sirru sada'uf ita jauhara ba ta da wannan amma jauhara din sirrin ta din kuma ya wuce salatu fati kuma wani din ba zai yi a fade shi ba ko ata bi ulumin lam takun fi fi dafatiri ta'alat wa indana ulumun ta'alat an tuqayyada fi fi dirsi akwai mutane da suke musu inkari amma muna yi musu tausayi ne ba su sani bane fa saboda fagen ne ba ɗaya bane kai ka je misali ka dai jami'an ka an baka certificate ka karanta ko hadisi ko wani abu ka je ka cito mala amma ina ka kusanci Allah har ka san Allah balle ka san yadda abin yake duk mutumin da bai zama almajiri shi Ibrahim Yas ba idan Allah ya nufe shi in ya zo barin duniya ya samu ya shiga da la ilaha illallah anan zai san abinda wato yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake wato tsawon rayuwarsa da yake nan yield na rayuwar a wannan gurin zai samu amma in ta zan albajin shi Ibrahim to a cikin giftar ido wannan abin da zaka zo a sanar maka da shi amma in baka zama albajin shi Ibrahim baka isa ka bambance yadda wato hadarorin Allah suke wallahi baka isa ba sai dai kai tafa dauliyanka ka zo abin da ya shafi Allah baka sani ba baka zo abin da ya shafi annabi baka abin da ya shafi sauran mutane baka iya bambance abubuwa kal ama basinta eh amma ka zama almajiri shi Ibrahim zaka iya bambance komai komai a gurin sa in abu da yake cikin hadaratul haqi ka sani abin da yake cikin wannan hadara ka sani abin da yake cikin wannan dukkan su ka san maratibun su yanda suke yanda Allah ya ajiye su to sai ka zama almajiri shi Ibrahim zaka to baka sani ba ina har zaka zo kai magana kan wannan har akwai wani yana cewa wai shehu ibrahim wai Allah ya dora masa da'ul azamati wai yana da cutar wai san girma in ka duba digiwanin sa banda roƙon makamai ba shi da wani abu to mai maganan nan abin da zamu iya gaya masa kamar yanzu a ce dangote ba shi ne wanda mai kuɗi kamar a Najeriya babu kamar shi a ce wai yana son ya samu naira biyar duk wahalar nan da yake so naira biyar yake samu dan dama kudubai su tun fil azal dama kudubai ne aguwa su ma tun fil azal dama aguwa su ne saboda haka haka Allah ya tsara abinsa Sheikh Al-Busiri yace tabarakallahu ma wahyun bi muktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bi muttahamin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adama ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu bi yadi liwa'ul hamdi ana awwalu shafi'in أنا أول مشفع أنا أول من يفتح باب الجنة وأتو إن في الجنة درجة يقال لها الوسيلة wato sanun mahal ku roƙa mini Allah wannan ya bani wannan wasila to saboda haka duk wannan son alheri ne ga halittu amma dama makaman su ne Allah ya ajiye musu akai saboda haka wannan ba fagen ka bane malam ina ka zauna da waliyai bai ka karanta a wajen su me ka ji a wajen su balle har zaka san makaman su har ta zo kana faɗa wani abu ka je ka ci abincin ka a jami'a eh akwai wani malamin mu yana faɗa wai mutum wanda suke zuwa suna cin tuwo kamar dabbobi masu neman tuwo duk ɗaya ne ka je ka ci tuwonka ba ko yawwa alha'ibati wato ya kutu din annabi din hakikarsa da ta zagaye bi markazi matabbata ta dukkan alfuhumi fahimtoti wal ma'ani da ma'anoni bi ma'ana zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta zagaye fahimta da ya dace a wa Allah dukan wata fahimta da ya dace a wa Allah dai to annabi shine ya fahimta duk wata ma'ana da kuma Allah yake son halittu su santa to annabi sallallahu alaihi ya zagaye ta da sani bai bar ko digon ɗaya ba ko magana mutum ya baka isa ka fahimci hakikanta ba sai dai ka fassara ta based on your understanding amma baka isa ka faɗi hakika ba wannan magana yadda take ba to amma annabi yadda Allah yake yake da kuma yadda Allah ya faɗi abu haka suke yake fahimtar komai daidai duk wata ma'ana kamar wannan sanuqriyuka fala tansa wala la tuhaddid bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu thumma inna alaina bayana Allah yafassir lahu al-qur'an fi qalbihi ya'rif kull al-ma'ani allati yuridu al-haqq bi hadha hadha al-qur'an babu wanda yake san wannan yana jin zatin Allah maganan da take da komai yanda yake da hakikan abu haka take wanda lakazatul ulumi min alimil ghaibi wa min hali adam al asma'u to zatin annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu ihaba wato da fahim ga fahimta da kuma sanin ma'ana da zatin Allah yake tare da su ko yake magana wa nuril aqwali shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙarsa ita ce haske na dukkan kasantattu almutakawwinati waɗanda suka kasance sai na adam ne ya faɗa kan annabi muhammad yace daga annabi ɗansa annabi shisu yace in zaka ambaci allah yace to kaɗa da muhammadu yace da allah ya halicce ni yace na gani a cikin sammai duka duk wani guri da aka kai ni sai da naga sunan muhammadu a rubuce yace kowanne mala'ika sai da na ganshi muhammadu a rubuce tare da shi yace kofa aljanna da cikin aljanna da shajaratu tuba da kuma al-hurul ain dukkan wani guri akwai Muhammadu a rubuce kaje saboda haka yace karka bar sunan Allah da karka bar sunan Muhammadu inda aka ambaci sunan Allah kaga annabi sallallahu alaihi nuril akwan al-mutakawwinati duk wani halitta menene wannan wannan waqad zayyana al-insana khalqan misaluhu idan ka dubi duniya na dan adam kaga nan ba muhammad ba kaga nan muha a wannan kai kafadan nashi shine hadin cikin nashi shine kuma mim kafan nashi dal ne ko to saboda haka idan ka tashi zaka yi sallah kuma an ce kana rubuta ahmadullah ahmadu ne ko kake rubutawa to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama asalin haske na dukkan wani samuwa shine amma da ka ce haske fa ba yana nufi wannan haske dau ba mala terminologies ne ai eh Allah zaka fahimta based on your hawsala hawsala ulumika hiya allati tufassir lak al ma'ani amma a wajen kowanne ilimi suna da nasu mustalahat na sufai akwai akwai rumuz akwai isharat wanda mutum haka bai isa fahimce su ba ko ba karanta su ake ba idan ka zama sufi na hakika din Allah yake sanar da shi wa alhama sahabi zauqa kulli irqaiqi an gane ai to saboda haka fakku wadannan warware wasu rumus sai ma abotan su kuma ma abotan su ma ba karanta za ka ba in ka zama sufi shi yasa za ka ga wasu mutane da suna ta shirme suna cewa wai an ambaci giya a cikin wane limane to kai ka san menene suke nufi da giya din alhamratul azaliya ka san ma'ananta ne eh kai kawai khamru ka sani ko mana eh baka san khamriyan ka ba kai yanzu alhamriyatu kal azaliyan ta la ta'rifuha aina sakanta ko kana cikin maye ko gafarka ne al'adami kuma ba adame ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai alice bai ajiye shi mala'ika ba bai ajiye shi wani halitta ba تطور في الأطوار في كل هيكل وحتى بدا للناس قرما مقدسا صاحب الحق الرباني ما أبو wato gaskiya na ubangiji inda an ce maka gaskiya na ubangiji to yana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama kuma albarkil asfa'i wato walƙiya ce ai haske ne mafi ɗaguwa bi muzulil arbahi da giragizai na ribuka dukkan wato wani abu da zai fito daga zatin Allah zuwa ga wani halitta to yana fitowa daga zatin Allah wannan mun faɗi shi a farko kusan haka ne bi muzulil arbahi da giragizai na ribuka likulli muta'aridin ga dukkan wanda ya bujiro musu min al-buhuri wato wannan li bayanin jinsi ne li kulli muta'arrijin menene ce min al-buhuri koguna wal awani da kuma korai an ce al-buhur din qulubu kibari al-awliya an gane ai wal awani qulubu sighari al-awliya kowanne mutum gurgudan karfin imaninsa gurgudan baiwan da yake samu daga madad nashi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam من يولي كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة إيه الحكم تولى شين لكل متأرد دكا ونوان دي بجرو كجير منزوت يسا إياكي كوجيما تو أنا زي سامو كو إذن كما يا زما كرمي ولي نما كرمي زوكا شيما دي سامو فبهر سواهما لنا فيه مشربه صلى الله عليه وسلم ونورك اللامعي الله كي صلاتي جهزكن كمن شيكي wanda sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha tace da Allah ya haska zatin annabi ranan ta gani wato alluran ta gasta ta dauka cikin dare kuma da ta daga ido bata ga karshen wannan haske ba kuma lokacin da yazo duniya ya fita a wannan haske ya cika dukkan duniya kana makka kana ganin duk bangon duniya zuwa bangon duniya an gane ba dan Allah ya sa sirrin haka zai yiwu ba da babu abun da ma zai rage saboda hasken babu wanda zai bayyana in dai ba an samu hajibi babba ba zai iya daukar sa annabi Musa da Allah ya yi mishi tajliya akai ai su ma ko ko kuma har ya bar duniya an ce yana yin wannan lisam irin wannan na buzaye yake yi saboda ƙarfin hasken da ya gani ba zai yi a ga fuskan nashi ba matar shi ta nema ma da ya buɗe ta suma tsabillan wato nur ɗin da jama'an da ta gani da saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama haskensa ya cika ko'ina duk duniya kai da bayan ma duniya ɗin ko in dai guri guri ne annabi adam ya ce to akwai muhammadu a rubuce eh shi ba ko duk in ka duba yanzu dukkan wani in dai abu ne to ana yana da digo ai shine wato wannan wa jibran shi irin shi wanda an fara da shi akwai digo ai dole za a samu digo to idan ku aka samu digon nan sai a jasa idan da'ira za a yi ai da'ira idan za a yi shi angle ne sai a yi shi angle idan za a yi shi star ma zai tafi kowanne abu da yadda structure shi wannan ko ai daga ba'un ne ko daga digon ba ne to alba hadi tamudduha tasiru alifan fa hadi alif tudawwiruha haythu shita imma takunu ufuqiyan aw munbatiha aw murabba'a koma yanda kai dai haka abu komai yake to sai ka ga wannan ba'un din menene wannan alifin din kuma menene mala in ka juya shi ina zai tafi in ka duk dai wannan abu ka gani haka abubuwa Allah ya yi su eh annu alladhi mala'ta bi kaunaka alha'ifa wato wanda ka cika kasantuwa wato ta Allah kuma wanda ya zagaye bi amkinati kowanne guri hasken annabi ya zagaye wannan guri kuma almakani wannan haske yana wato mai bigirtuwa ne yana da bigiransa eh salati guda uku ne a cikin jauhara idan mutum yayi jauhara kafa ɗaya to yayi salatin annabi guda uku ne wannan mun ƙara salati guda ɗaya. Allahumma salli wa sallim ala ainil haqqi ya ubangiji kai tsira da aminci akan ainu haƙiƙar zatin Allah idan ka dauki ainil haqqi wannan da kuma wal yaquta fil mutahaqqiqati za su hadu an fahimta ai da ayyul haqqi ba allati tatajalla minha urushul haqa'iqi wanda dukkan wasu wato dauka kan ma'anoni suke bayyana daga wannan wato haƙiƙar idan aka ce maka ainu anan ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ganshi gashi zatin sa wannan zatin Allah subhanallah subhanallah subhanallah ba haka ake nufi ba kamar wanda yadda muka fassara almutahaqqiqatin ne wanda ya samu haƙiƙantuwa da sunaye da wato sifofi wanda zati wanda zatin Allah take kai wanda yake son halittu su samu koyi da su su kusanci Allah ko to annabi shine wanda ya same su duka kaga ai wannan ba zai sa ka ce mishi kuma wani abu daban ba shine ake kira tajalli an gane ai yanzu misali kullum dai muna karanta muna je idan aka ce maka wani dalibin wani ne zai zo ya karatu a wajen sa ya samu ilimin sa duka tun daga farkon karatu har karshe malamin sai ya kai sa ya kai sa makura ce to yanzu anan za mu tsaya nan ne ka zama malami ka je ka fara koyarwa kai ma to idan aka yi haka ai ba ana nufin idan aka ce idan kana neman wani ka samu wani ba ana nufin cewa wai wannan malami ya canja ya zama wani almajirin ya canja ya zama ɗalibin nan ba a'a iliminsa haƙiƙar iliminsa inda kana nema ka samu wannan to haka Allah tajallinsa yake a jikin halittu babu ba shi da istifal kuma ba shi da infisal Sheikh Ibrahim ya ce kamar mutum ya ɗauki madubi sai ya duba, to ai za ka ga kanka a cikin madubin. Ya ce, amma baka liku da madubin ba kuma ka rabu da shi ba, la duhula wala khuruja kenan. To saboda haka ba ana nufin wai idan mutum da zafin annabi ta samu tajallin Allah mutlaki cikakke bi ma'ana ya zamo wato zafi ne. A ma'azallah subhanallah. wannan shine abin da ya ne da kafirai ba ta iya bambance Allah da kuma halittu har suke bauta wa halittu kasancewarsa cikakken bawan Allah wannan shine ake nufi da abin da Allah yake nufi dai to shi ya samu yanda Allah yake so ya dauke shi ai saboda haka wannan ai babu iskal a ciki ai ko babu wani iskal wannan shine hakikar abin da ake so din ai yawwa to shine ainil haqqi allati tatajalla minha urushul haqaiq dukkan wasu dauka kan ma'anoni suke bayyana daga wannan wato zatin sallallahu alaihi wasallama ainil ma'arifi wanda shine kuma wato mabubbuga ta ilmummuka na Allah al-aqwam wato mafi daidaituwa siratika tami kuma wanda ya zamanto shine hanyar ka al-astami mafi kuma daidaituwa wannan al'asam ɗin da aka ma'anar su ɗaya an gane akwai wanda suke sukan jauhara wai da wannan kalma al'asam ai matsalan idan mutum ya samu ilimin larabci ma cikakke ba zai zo yana faɗan wannan ba akwai abin da ake kira wato wannan me sunan shi hurufa wannan ziyada sa'altumuniha ko kuma istaha wanda ake yin badal da su kaga in ka ɗauka askam yanzu ala wazni wato a'fal ne a'fal ainul kalimatin ne an dauka an kawo ta farko kuma sai aka canja ta wawun aka maida shi si kaga misali aqwam ne ga tsafin aqwam to ka dauke wawun din sai ka dawo da shi farko ka maida shi sinu aka yi masa ibdal daga hurufu istaha sai ya zama askam saboda kaga salatin aya kan sajai yake kuma idan aka yi sajai aka samu takrar to zai zama akwai tanafur akan harshe shine aka yi wannan solo wanda kuma a larabci tabbataccen abu ne ba ɗaya ba ba biyu ba saboda haka babu batun aibata a ciki in ka ga mutum ya aibace shi to ilimin sa ne bai kai ba eh Allahumma salli wa sallim ya ubangiji ka yi tsira da aminci alaƙal atil haƙƙi wato bullar gaskiya ai wato tajalli na ubangiji da ya bayyana to daga zatin annabi ne wato bil haƙƙi da gaskiya alkanzil azami taska kuma mafi girma shine sirri mafi girma shine annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da yake cewa Allah annabi bai san gaibi ba sai ya ga wannan gaibi shi annabi babu wani makami da kamar sai ko mafana da shi ko ana sai a cikin gaya mana a tsawon da shi kuma da Allah an gane ya eh amma kowa mutum da ya samu wani abu to ya samu daga wajen annabi ko ya kulu fa ma ghairi yashmu fa qama yudul ghaira hubban wa ghiratan yaqulu fa ma ghairi yashmu shadahu komai abin da zaka koya daga Allah to annabi shine ya koyar da shi eh ifadatika kwaranyowarka annabi shi kwaranye ne na Allah daga zatin Allah mubasharatan ba tare da wani shamaki ba kowanne abu yana da shamaki da sai an kwaranyo shi shi annabi shine alhijabul azam duk wani abu zai samu ta wajen sa gari annabi kuma ba shi da hijabi tsakanin sa da Allah shine ifadatika kwaranyanka Allah daga kai kuma ilaika kuma zuwa gare ka duk abin da annabi yake yi yana koma ga Allah ba shi da wani abu banda Allah tabaraka wa yanda mun karanta wal inda salati Sheikh Ibrahim yana cewa wallahi la tulfi ya Ahmad saniya fa amadu farj al jawhar alladhi yuqassam wa ma fi al qalbi habdu li ghayrihi fa ghayru rasulillah laysa li ta'lama ko saboda haka ifadatika minka kwadanyanka ne Allah kuma daga kai mubasharatan ilaika zuwa gare ki ke komawa ihafatin nuri wato wanda ya zamanto zagaya ce ta annurin mutsalsani hasken zatin Allah da ya ɓuya idan ka da ya rufe idan ka duba baya ai mun karanta wannan ma'anan ko ilha'idati wacce oke bi amkinati ne ko wannan annurin mutsalsani oke alha'idati bi markazin fuhumi wal ma'ani kaga wannan ma'anoni da fahimta ne أما ننكم إحاطة النور المطلسم والنور المطلسم هو ذات الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاط بها علما يعرف الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية صلى الله عليه وسلم ألا سيتي صلى الله عليه ألا كيما صلاتي وعلى آله كما كي صلاتي سارد دينجفة صلاة تعرفنا بها إياه صلاة لألا ذاك ta sanar da mu hakikan annabi to kaga waɗannan duka abubuwa da Sheikh Ahmad Tijani ya dunkule su a cikin wannan jauhara har yanzu kuma yana roƙon Allah ya ƙara sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam ko innahu la yughanu ala qalbi aikata ghaynu anwar la ghaynu aghyar دائما هو يترقى في معرفة الله تبارك وتعالى كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت سماء دائما في الترقي في الترقي في الترقي to wannan shine ma'anar wato jauharatu al-kamali kuma wannan da fassarar da muka yi ba wai wani abu bane mu abin da mu dan fahimta ne muka fada amma abin ya wuce haka eh wal wazifatu tajibu marratan wahidatan fil yawm so dai kawai ake yin ta wa man lam yakun ala taharatin ma'iyatin duk wanda baya kan tsarki na ruwa istabdala hadhihi salata bil fatihi zai canja wannan salati da salatin fati 20 kama taqaddama kamar da makaranta a darasi da ya gabata wala yuzu fil fil wazifati ghayru salati al fatih wa an ghayr hafidin laha fi wazifati shaykh an nabi duk wanda bai haddace salatin fati ba zai wazifa ba eh ba zai ba sai ya haddace ta tamkar fatihatul kitabi ne kaga dole mutum ya je koyo ta wa hiya saqibatun wazifa mai faduwa ce amma la yuhsinuha wanda baya kyautata salatul fati hatta yahfazaha eh thumma yaqtimu biqawlihi ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima da wannan zai rufe sallallahu wa kuma su sa wawu wannan wawu din babu ita wa sallallahu suna sa wawu wannan wawun babu ita sallallahu aina zakai afuli da me zaka hada صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول duk mutumin da yake so ya au yayi au da ma'auni mafi cika in ya zauna a mazauni to ya rufe da wannan aya kaje da shi da subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik da wannan duk kuskuren da kayi a wannan mazauni zai zama maka kafara za ka samu lada cikakke a wannan faɗin wannan kalmar to bayan yayi wannan sun ma yad'u bima sha'a li nafsihi wa li ikhwani al-hadirin wa ghaibin sai addu'a abin da yake so ga 'yan uwansa wanda suke nan da wanda ba sa nan to bayan wazifa sai kuma zikru al-jum'ati zikrin juma'a yaftatihu adh-dhakiruna halqata al-haylalati bit-ta'awudh masu zikiri za su bude wato haylala da a'udhu ne wal basmalati wal fatihati wal istighfari da kuma istighfari bi sighati astaghfirullah al-azim alladhi لا إله إلا هو الحي القيوم زاي ونن شيكم أكو وصلاة واتو وصلاة الفاتح ثلاثا فيكم صلاة الفاتح أكو ثم آخر اليقين ثم يشرعون في الكلمة المشرفة في سفارة واتو لا إله إلا الله ولا يزالون على ذلك حتى تغرب الشمس بس بشي أكن هكذا حرانا تفادى وهم على هذه الحال فإذا غربت الشمس إذا رانا تفادى ختموه بقوله تعالى za su rufe shi da faɗin Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine za a rufe akwai wanda suke ƙara maimaita salatin fati uku to wannan dai bai zo anan ba idan aka gama yanda ake rufe wazifa shi ma haka ake rufe subhana rabbi inna allah wato inna allah malaikatu sallu subhana rabbika rabbil izzati shikenan ba sai ka ƙara koma kai salatul fashi guda uku ba ya wadatar eh thumma yad'u allah adh-dhakir bima sha'a wanda ya zikri roki allah mutawassilan bin nabi ya kamun kafa da annabi wal anbiya'i alaihi wa alaihi wassalatu wassalam wa bi ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim Allah musu yarda wa bi sayyidi Ahmad at-Tijani radiyallahu anhu yayi kamun kafa da shi Ahmad at-Tijani wa ahli tariqati da wato ma abota tariqan sa kamar silsila na affa thumma yaqtimu bil Fatiha wa salati al-Fatih sai rishe kuma da bayan addu'o'i da ya gama da Fatiha da salatul Fatih wa akhir al-yaqin da kuma karshen suratul yaqin wa min ahsani daga cikin mafi kyawu wa ajma'i ma yad'u bihi du'a sahibil faidati شيخ الإسلام إبراهيم ابن الحاج عبد الله الكولخي لقد كم في شاو الدعاء لذي رفي دشيشين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء تولنا هكذا idan kuma yayi ya rabbana ya wahib al-ataya na maulana din shi ma yana da kyau dan yawanci mutane suna rufewa kaga akwai zikru ashabi isha Ahmad Tijani a cikin tago eh was tahsana ba'du al-mashayikh wasu daga cikin shehunne sun kyautata khatmal wazifati wato kare wazifa bi qasidati al-allama ibn sa'ih da qasidan ibn sa'ih sharhi munyat al-murid wanda ya sharha munyam wa hiya Allahu akbar la kabira siwahu jallat mahamidu wa azza sanahu can karshen ahzab da aurat akwai qasidan mutum yana so zai duba to sai ya yi karanta sa to ina gani insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu kuma sati sai mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh